نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah muna karatu ne a matsalar da malin ya kawo mana dangane da bayyana mana siffofin wasu 'yan bidi'a kuma ka gane su wane ne su kuma menene kudurinsu inda ya kawo cewa dis yayin da ka ji ka faɗi wani abu da ya shafi hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan siffa ta ubangiji na fata an gane sai wani ya ce a ai mu dai kawai muna girmama Allah mana ko mu masu girmama Allah ne to abin da yake nufi yana inkarin wannan hadisin ne kai tsaye kuma yana so ya kore siffar da manzon Allah ya faɗa game da Allah subhanahu wataala kamar siffar cewa Allah na saukowa saman duniya ko siffar cewa Allah zai zo ran tashi kiyama da ubangiji faɗa Qur'ani da kuma ire-iren waɗannan hadisan to sai ce maka a ai mu kawai muna girmama qur'ani ne ko muna girmama Allah a cikin dukkan lamarinmu ina fata an gane yake cewa qauluhu wa idza samita ar-rajul yaqulu inna nahnu nu'azzimu Allah idza sami'a athara sallama yace falam annahu jahamiyyun yace ka sani cewa duk wanda kaji ka faɗi wani hadisi na manzon Allah da yake magana kan siffar Allah sai ce maka a mu dai muna girmama Allah ne ai mu aqidar mu ko kudurin mu ko kungiyar mu mu muna girmama Allah ne to ka sani cewa wannan jahamiya ne sune jahamiyawa masu korewa Allah siffofi da ubangiji faɗa kansa ko manzon Allah faɗa game da shi sallallahu alaihi wasallam yace li annal jahamiya idza sami'a hadith as-sifati misl hadith an-nuzul wal hadith ru'yatul mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙala ina nu'addimullaha azza wa jalla domin su mai masu ƙudurin jahaniya idan suka ji harisi da yake magana kan cewa Allah na saukowa yadda Allah ya faɗa ko manzo Allah ya bada labari game da Allah cewa duk dare ƙarshen dare na ƙarshe Allah na saukowa sararin duniya nan saman duniya yana shelantawa bayinsa ina mai neman a gafarta mazunubansa ina ne neman allaki kuma eh anan dai muke ai ko mun karanta nan din wani din mun karanta shi eh eh to anan muke yanzu ma eh anan muke yanzu ma ko kaga kaga guri eh kattaru eh shi din ne dai eh lalle ba yace dan kaji suka ga irin waɗannan hadisai ko inda manzala faɗa cewa ya tabbatar a hadisi cewa mummina da su ga Allah ran tashin kiyama ko ana da da sahabbai ke cewa ranar irin kaman kace 14 ga wata da daddare ba shi bane wata yake cika yi haske sai yake cewa yanzu wannan farin watan akwai wanda baya gani a cikin ku suka ce babu kowa na gane shi to ran tashin kiyama kuma za ku ga Allah kamar haka mana ba wani mai kare wani duk mumini zai ga ubangijin tashin kiyama to su jahamiya suna inkarin wannan suna cewa wai ba a ganin Allah a lahira kenan tare da cewa a kudirin sunna mumini zai ga Allah amma ba a duniya ba sai an tafi lahira na fata an gane saboda idan aka riga mutum ya mutu to kuma Allah ya canza ɗabi'u da halaye na rayuwa ba irin yadda ake yi a yanzu bane duk wanda ya mutu gashi a gaban ka yana kwance amma yanzu ya shiga wata duniya da ba irin tamu ba na fata an gane tunda ana magana ya tabbata cewa yana ji kuma shi ma yana magana amma mu ba za mu ji me yake faɗa ba dan adam da azani ba sa jin magana da mamaci yake yi amma yana magana tun da tabbata hadisi cewa duk wanda ya mutu idan mutumin kirki ne yana yi kiran mutane cewa ku yi gaggawa a kai shi kabarinsa yana fikira yana ta magana amma ba wanda yake ji idan mutum banza ne kuma yana ihu yana kalaji an daga shi za fita da daga gidansa a tafi da shi a masalla a ji a kai shi makabarta na ihu amma ba ma ji na fata an gane kaga saboda ne an shiga wata duniya ce ba irin wacce yanzu kake ciki bani da kai kamar yadda a da baya dan adam ko sanda yake cikin mahaifiyarsa ba rayuwa yake ba daga wata hudu biyar shida har a haife shi yana rayuwa yana juyi yana kaza yana kaza amma wannan duk duniya babu wanda isa ya tuno rayuwar da ya cikin mahaifiyarsa ba zai tuna ba saboda tsarin da Allah ya saka a wannan rayuwar ba irin ta bane a sararin duniya kuma haka kuma tsarin da za a yi bayan an mutu shi ma daban sannan tsarin da za a kuma ran tashin kiyama da abin da zai fara kiyama shi ma daban to aqidar ahlus sunna mun yi imani cewa duk mumini zai ga Allah ran tashin kiyama na ba ta gane to kaga su jahamiya suka ce a kwata-kwata ba za a ga Allah ba ko a duniya ko a lahira wasu kungiyar yan bid'ar kuma kamar irin wayannan mutanen da suke su faira su waɗannan masu wannan urin udiri su kuma suna ganin ma udirin su a haka din ma za su na ganin Allah tare da cewa kuma ƙarya suke ina ba ta an gane dan kire da Allah jikinka a yanzu ba zo ka ga ubangiji ba sai an shiga wata rayuwa tukunna kuma sai Allah ya kaddara hakan ya faru ga mutumin da ya mutu da imaninsa Allah ka saka ma cikin su nan yace kala taga suna cewa inna nu'azzimu Allah subhanahu wataala yace a'a ai mu muna girma Allah ne ma'ana ba za a gani ba ai wannan abin ba zai yi ba ai inna nu'azzimuhu an hadhihi al-ahadith suna cewa ai su suna girma Allah wannan abin da aka faɗa na cewa Allah yana saukowa saman duniya da dare ko za a galaran tashin kiyama su ba su da shi ba suna ganin wai bai dace a danganta wa Allah irin wannan ba tare da cewa manzon Allah ne faɗa game da ubangiji a madadin su yi imani su sallama domin matsayin manzon Allah a gun mumini shine duk abin da manzon Allah ya faɗa ka yarda ka yi imani ka sallama ba kuma sai ka suranta abin ba shine asalin imani ko duk abin da manzala ya kawo ya faɗa ka yadda da shi ka yi imani da shi shi kenan ka zauna lafiya to su suka ce a su ba ba sai da waɗannan irin hadisan ba ya ce li'annahu li'annaha indahu taqtadi at-tashbih Allah bi khalqihi saboda su a kudurin su idan ka ce Allah zai sauko saman duniya a duk ƙarshen dare a nasu kudurin wai kamar ka kwatanta Allah da wani ya daga cikin halittunsa ne na fata kuna ganewa idan ka ce wai za a ga alaran tashin kiyama su a ƙudurinsu kamar ka kwatanta Allah da halittunsa ne ƙoƙarin wai su tsarkake ubangiji ne fa amma tun da ba su ba hanyar manzan Allah ba ya nuna musu ya suka ba ƙwaƙwalwarsu to ya suka ɓata na fata an gane idan ka zai dan a shekarun bayan ana irin karatu ta ce ana magana kan sifofin Allah to shi Allah ba a cewa yana sama ba a cewa yana ƙasa wasu a irin ƙudurinsu ai wai ba a yi wa Allah bagire ba a yi wa Allah cewa yana guri kaza ƙoƙarin wasu girmama Allah ne kuma tun da ba hanyar manzan Allah ka ba sai kuma ka ɓata ba za a ce yana sama ba ba za a ce yana ƙasa ba ba za a ce yana dama ba baya hagu baya tsakiya to haka ƙarshen lamari kamar sun kore Allah gaba ɗaya kenan ba za a ce kaza ba sai suka kirkirar waɗansu siffofi kuma suna dangantawa Allah tare da cewa Allah ga abin da ya faɗa game da kansa ko ga abin da manzan Allah ya faɗa game da Allah a madadin ka yi imani ka yarda shi kenan wanda dama asalin ma'anar ashadu anna muhammadar rasulullah shi ne suka ce ta kunshi ka ce ka yi wa manzan Allah da'a cikin duk abin da ya ba da umarni duk hannun da manzala kuma ya hana ka hannu kuma ka gaskata manzala duk cin abin da ya faɗa na bayani ko hankalinka ya gane ko bai gane ba sannan ba za ka bauta wa Allah ba sai da irin tsarin da manzon Allah ya kawo in ka cika waɗannan rukuna waɗannan abubuwan gaba ɗaya to shine idan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to ka san ma'anarta kuma za ta maka amfani amma idan ka faɗe ta kuma aikinka ya saɓawa wannan abin da aka kawo Allah ya faɗi magana baka yarda da ita ba to haka kaman ka ce baka yarda cewa shi manzon Allah bane ya ba da umarni ka ƙi kai ya hana ka aikata to ga an samu upside down kenan Allah tsare imanin ya ce wa ina miki wa haza ne ne to fa naqasun bihi naqasun lillahi yace su a gurin su kwatanta wai a ce Allah zai sauko ko za a ganshi a nasu kudirin wai kamar ka rage siffar Allah kuma kayi wa Allah naqasu ne ka kama wani naqasu a cikin cika da kamalarsa tare da cewa kuma ai tunda manzon Allah ne faɗa ai magana ta kare dan babu wanda san Allah a cikin halittun Allah da zai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace fa yakunu indahu annal ahadith rasul sallama fiha naqasul lillahi sai zanto su a wurin su kenan a cikin hadisan manzon Allah an samu naqas ga Allah yace wa biha ko wa fiha tashabbuh kuma sai ganin ai a cikin hadisi an samu kwatanta Allah da halittinsa amma a nasu kudirin fa ina fata an gane yace fa huwa la yuridu ta'zim Allah at-ta'zim al-haqiqi in ya ce maka mu muna girmama Allah to ba yana nufin girmama Allah na gaske da shari'a ta daura dan adam ne ba su a gunsu suna nufin suna kore hadisan manzon Allah ne suna ƙaryata bayanai da manzon Allah tabbatar da su amma ba za su faɗi haka ba sai su shigo maka da wani munafurci ko wani ƙwarewa a usulubin magana kamar da muka saba da misali duk ƙungiya da ba ta sunna ba duk tafiyar da ba sunna ba za ka samu sa da wani abu da suke amfani da shi wani yare wanda su yasu suke amfani da shi don su nuna wa duniya su masu wani abin kirki ne misali duk ɗan bid'a da yake faira ko yake haƙiƙa ko yake wani abin su makamantan haka saka jana zama maka cewa su ne asalin masoya manzan Allah ya sanar kiran kan cewa su ne ahbabar rasulullah ko ba ka bane in an game da juna dan uwa ya soyayyar manzan Allah haka duk mai imani in kace soyayyar manzon Allah dole zai sallama maka amma shi a asali ƙarya yake ba soyayyar manzon Allah yake ba saboda aikin sa da yake aikatawa aka san abin da manzon Allah ya kawo ne wani lokaci ma ƙaryata sakon manzon Allah ne tunda mutum ya zo ya waye gari har yana ji cewa sallah azumi bata wajaba a kansa ba kaga ya ƙaryata abin da manzon Allah zai kenan amma kuma zai fake maka da waɗannan kalaman ya soyayyar manzon Allah Allah ƙara ma ƙaunar manzon ta irin waɗannan maganganun kawai domin su yaudari al'umma ko kuma ka ka samu misali masu yin shi'a sai fake maka da cewa shi kuma ƙaunar ahlul baiti da yake yi ko haka duk musulmi yana ƙaunar ahlul baitin manzon Allah sai ka cewa ai mu ne mu biya ahlul baiti mazhabin ahlul baiti to duk musulmi za ga an yaudare shi da wannan kalmar tunda an ce iyalan manzon Allah wa zai iyalan manzon Allah kuma to amma illa sai ka tambaye shi to su wane ne ahlul baiti ko su wane ne ahlul baiti saka samu in har shi a rike shi kuma a cikin ahlul baiti gidaje ne akalla guda nawa ga gidan manzon Allah da family shi karan kansa ga gidan Abbas babban manzon Allah da nahi zuri'ar ga gidan Ali bin Abi Talib da nahi zuri'ar ga gidan Aqil bin Abi Talib da nahi zuri'ar ko to amma duk ba zai kawo maka su ba sai dawo a cikin iya gidan Aliyu a gidan Aliyu ma sai zo kawai maganar Husaini shi kadai dan baka baka tsaya ambatar Hassan Magali sai to haga an ce ana kaunar ahlul baiti kuma an kore kusan gaba ɗayan su zaka dauki a cikin gud kashi 10 kashi 1 kashi 1 ma rabi amma sai a fake ma cewa mu ne mabiya ahlul baiti dan a yaudari wanda bai fahimci abin da ake nufi to haga wannan kamar wani makirci ne ko da sisa ce da suke yaɗa manufofin su da ita in ya fito kai da ce ga manufarsa za a kare tashi za a la'ance shi za a tir da shi amma sai ya ga to me kuke bukata yanzu kamar dan kalaka to kaga me yace mu me yace yake so qur'ani to akwai wanda ba san qur'ani a cikin musulmi amma in kai ka san qur'ani ai qur'ani yayi gabar shi kuma yayi yamma ne tunda ba shi da alaka da qur'ani amma da fito cewa ai mu ne masu cewa abu qur'ani zalla ina fata kuna ganewa to duk kungiyar bid'a tana da wani yare da take amfani da shi don ta jawo mutane cikin ta sai ta fake musu da wani abu kyakkyawa tana shelanta musu shi sai su karba sai su yadda sai sun shigo sun yi ni za su gane cewa kuma ashe yaudara ce ba asalin maganar ba kenan za ka suke amfani da wannan kalmar su jahamiyawa cewa mu muna girmama Allah to malaka ba suna nufin asalin girmama Allah na gasken da ubangiji ya faɗa ba domin girmama Allah shine ka faɗa wa Allah abin da shi Allah faɗa wa kansa ka faɗa wa Allah abin da manzan Allah ya faɗa game da Allah wani ne girma Allah ya tunda waye san Allah manzan Allah shi san Allah duk halittun Allah da ya babu wanda ya san Allah sai manzan Allah sannan kaga hadisin Isra'i da Mi'raji an tafi da shi har saman saman bakwai ko mala'ika da bai ta to ni ma kaina iya nan ne inda Allah ban damar in tsaya amma kai din ka wuce sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya wuce shi kadai kaga me ya garo a can me ya ji a can malaka da bai sani ba har Allah ba shi sakon salloli da sauransu to kaga shine zai iya faɗa maka waye Allah shi zai iya baka labarin Allah da abin da danganta ubangiji to sai ka ce a baka san hanyarsa amma kuma sai ka fake da cewa a ai mu muna girmama Allah ne na fata kun gane kaga wannan yaudara ce da kuma ruda wawayen mutane Allah ka tsare imanin ya ce lakin lahu ko hadafun sai dai yana faɗar wannan magana ce yana da wani target ɗinsa da manufarsa min hadihil kalima sai ya amfani da wannan kalma ya ce wa huwa yuridu annahu la ya'malu bi hadal ahadisa abin da yake nufi shine shi ba zai yi aiki da hadisan da manzala ya faɗa dangane da sautin ubangiji ba cewa Allah zai sauko kasaman duniya duk dare su sun dare na ƙarshe ko Allah za a ga Allah duk mumini zai ga ubangijin tashin kiyama da ire-iren waɗannan hadisai to shi a gurinsa ba zai aiki da su ba kuma ma yana ƙaryata su yace qauluhu yuridu an yuradda athara sallama ko sallama eh yace shi na yana asalin manufasa shine yana so yayi raddin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'uhu bi hadhihi kalma sai yake kore hadisan amma ta hanyar amfani da wadansu kalmomi da suke da kyau a zahiri ko haga yanzu ƴan uwanmu mutanen tsanga garada zaga su aka rika ruda suka shiga kalakatu dan an ce mu qur'ani muka yarda da shi suka ga ya bi su dan ya san me qur'ani yana ta hidima qur'ani tun yana karami yake faman karatu da sunan kaza din qur'ani to yana ga ai wannan babban abu ne sai sai ya shiga amma bai sani ba cewa an raba shi da qur'anin ne gaba ɗaya ma bai sani ba to ya suke kawo irin wannan yace kalma sai da yake amfani da ita dan yi inkarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai bi kalimatin yayi amfani da wannan kalma ne nu'azzimu Allah cewa muna girma Allah fa hiya kalimatul haqq yace kalma ce ta gaskiya mai kyau amma an yi amfani da ita ne fa walakin yuradu biha batil ana nufin wani abu wanda yake kuma ka cutarwa ne da ita ina fata kuna ganewa zai ce maka su ne masoya manzon Allah haka duk musulmi zai bi su kamar ka daga cikin kuma kungiyar daga karshe ba manzon Allah ake wa biyayya ba ba hadisin sa ake bincikawa a karanta ba a kawai ana baka kissa ne da bayani da falalar wani mutum daban har ma a waye gari suna ma kareta abin da manzon Allah ma ya kawo kansa ko kuma shi wancan da yake cewa suna bin ahlul bait ne su sai ga karshe kuma duk ahlul bait da aka faɗa yanzu gashi iyalan manzon Allah ayyansa nawa ne yana da bayan Fadima ita ce karama a cikin yayinsa ma a shekaru ko akwai yayinta akwai Zainab Ummu Kulsum Ruqayya duka yayinta ne tukunna Fatima kuma dukan su sun yi aure sun aihu me suna yayansu ba za ka sani ba tunda su ba wannan bane layin su sannan ka in ka fice gidan manzon Allah kuma a gidan Abbas bin Abdul Muttalib babban manzon Allah ne baban su Abdullahi bin Abbas su Fadl bin Abbas shi ma'alubaiti ne to kaga ƴaƴansa su nawa ne ya zuri'arsa ba za ka taba ji an faɗa ba ka dawo gidansa da na Aliyu ko bayan Fatima da ya da ya haifi ya da ita ƴaƴa ne suka da fana na Fatima ƴaƴa nawa ne ba za ka ba ka san labarin ba sai a cima kawai Hussein kaɗai shi kaɗai ne hadafin saboda ya auri hanafiya wacce mutumiyar ƙasar Iran shi Hussein ke yana suke dangin da kansu ga Hussein kuna ganewa don su makirci mutane amma asalin abin siyasa ce kawai ta duniya tun a wancan lokaci saboda ya auri wata mutumiyar ƙasar Iran a wancan lokaci ta haifa masa Muhammad ake ta masa Muhammad bin Hanafiya ya ga kawai duk abin da ake magana kawai zuriyar Husaini kadai ake magana a kansu to na yayansa Hassan ina ƴaƴansa ina matan da ya aura me ƴaƴansa suke duk ba za ka ji ba akwai ƴarna na Fadima Ummu Kulsum wa ya aure ta me ta haifa duk ba za ka ji labarin ba sannan ka tsallake gidan aqilu bin abi talib dan uwan sayyidina aliyu ne uwa daya uba daya ƴaƴansa nawa ne ya sunan su duk ba za ka ji ba akwai ja'far bin abi talib dan uwan sayyidina aliyu ne uwa daya uba daya matansa nawa ne ƴaƴansa nawa ne duk ba za ka ji ba amma kuma an ce maka ahlul bait ake karewa ina ba ta kuna ganewa to haka za a yaudare ka da kalmar ne amma alhali akwai manufar ɗaya da ake so a cin mata to sai a buya a bayan wannan kalmar sai a rika tusa al'umma abin da yake kuma ba daidai bane Ja'far bin Abi Talib manzala ya ce ran tashin kiyama za masa fuka fiki yana tashi aljanna saboda an fille masa hannayensa a yakin mota da aka tafi na ba ta gane ga ƴaƴansa to su waye ya sunan su duk ba za ka ji wannan ba a ciki sai nan kai dawo a maganar sayyidina Husaini sayyidina Hassan duk malaman musulunci na gaskiyar sunna sun tabbatar cewa Hassan bin Abi Talib shine yake kamama da manzon Allah sallallahu alaihi har manzo yake cewa shabita khalqi wa khulqi kai kama da ni a siffar halitta da kuma dabi'a waye Hassan in da dauke su akan abun hawa sai daura Hassan a gaba Husaini a bayan shi fata gare amma duk ba za ka san wannan ba amma sai aka fake maka domin a ruda ka a saka ka a cikin abin da ba daidai ba yasa dole ka tashi ka nemi ilimi don ka san addini duk wanda ya magana yana magana ka san daga inda ya fito kuma ka san ina zai dire inda ya faɗi daidai sai ka ɗauka inda ya faɗi rayunsa sai ka bar marka tafiyar ka halawa ce halas amma ba ka da ilimi to ka shiga uku Allah tsare imanin to da ka wannan kalma ce da suke amfani da ita asali kalma ta kyakkyawa amma meye manufarsu shine cutar da addini ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da malik kawo anan yace yuradu biha raddu harisal sifatil asahiha amma anar da suke da tafiya da wannan kalma shine dan su raddi su kore su ture hadisai da suke magana kan siffofin Allah wanda kuma ingantacce ne as-sabita an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sun tabbata daga manzon Allah hadisan Allah ne ya faɗa a matsayinka na mumini dole ka yadda ka yi ɗa'a kuma ka yadda da abin da ya faɗa ka sallama wani shine musulunci amma sun ruɗa ka da wata kalma don su hana ka bin abin da yake daidai Allah ka kiyaye mu ya ce li annahu za'ama ana tanaqqusu lillahi sallama ta subhanahu wataala saboda shi jahamiya suna rayu cewa in kai wa Allah ka faɗi wata siffa ta Allah wai kamar ka rage Allah ne a matsayinsa dan me za a yi wa Allah siffa ya so a gurinsu ba a cewa Allah yana sama ba a cewa Allah yana yana ji ba a cewa Allah yana gani duk a gurinsu ba a faɗin haka ya ce ƙauluhu fa inna jamhuran nasi min as-suqati wa ghayrihim ala hadha al-jahal yace ai abin da yake nufi as-suqat ya'ani al-awwam yace da yawa yawan yawancin mutane mafiya yawan mutanen suke al-awwamun nas wani ba sa harkar karatu ba sa zuwa kuma gurin malaman addinin sunna to sun da tafiya kan irin wannan abin daga an kawo wani abu an rufe mummunan abu da kyalkyali kawai su ɗauki abu ruu ya su bi yanzu ka samu wani shi kaɗai a ransa ya yi ɗariƙa ya yi izala ya yi shi'a ya yi tatsine komai ma ya yi ta na yi abuwa mun nasu da a yana tafiya ne kai bai sama abin da yake ba na fata an gane kuma da za a kawo ta ƙungiya ma nan gaba zai bi ta yana raye dai akwai irinsu har wannan ɗan abu ya rima ne sha kiɗa Allah bin gije tsare imanu ya ce aka zul kalamar jahami na miki ko kalimatar tu'an haka ne idan sami'u kalimatar tu'azzimullah ko nu'azzimullah in suka ji an faɗo ta kalmar cewa ai muna girmama Allah ne to aka zo kalmar jahami sai su karɓi maganar da shi wannan mutumin ya faɗa ta to mutumin da yake girmama Allah akwai wanda ya fi Allah ne haka su ce ko ta daga ana tabinsa ana saurararsa kuma alhali ba shi ba ne manufar ya ɓoye manufarsa ƙasa ta ce ala zahiri ana ne jihami ala zahiri suna ɗaukar shi ga abin da ya faɗa ga manufarsa amma su kuma sai su ɗauki abin da ya faɗa kamar da gaske ne ya su girmama Allah kuma alhali yana ƙaryata abin da manzan Allah ya faɗa game da Allah haka ba girmama Allah yake ba hasali ma yana rage matsayin ubangiji ya ce li'annahum la yadruna muradahu saboda su awamun nasi ba san asalin manufarsa ba kawai suna bin to na aka tsallake ko mun wuce li'annahu za'ama ko shi maka wuce mm li'annahu za'ama ko to shi za'a yake hiba ina gane fa qawluhu faqad za'ama annahu a'lam billahi min ghairihi yace kaga san da ya faɗa cewa ai din mai irin kudirin nan to kamar yana rai cewa shi yafi kowa sanin Allah ne manzon Allah ya faɗi magana game da Allah da siffar Allah sai wani ya ce a shi bai da ba to me yake nufi yana nufin kenan shi yafi kowa sanin Allah har da manzon Allah kenan haka nan asalin kafirci ne manzon Allah shi ka addinin ma shi Allah ya zaɓa ka bawa duk saɓon musulunci sai ya faɗi magana game da Allah sai wani ce a su ba su da wannan ba ba haka za a yi ba kaza za a yi to haka nufinsu a bayyane a zahiri shi ne yana ƙareta abin da mazalla ya kawo kuma wannan babu wani kafirci a duniya da ya fi wannan kafirci domin duk wanda ya ƙareta manzan Allah a cikin dukkan saƙon da Allah ya kawo masa koya yake ya fita a musulunci amma sai ya fake ko sai ta maka abu muna girma Allah ne da haka wannan abun ai bai kamata a danganta wa Allah ba to ai galibin abubuwan shari'a ba ana amfani da ya kamata bane a'a manzon Allah in ya faɗi magana kai barin komai ake a dauki ta manzon Allah ba a saka hankali a lokacin ko mun sha buga misali sayyidina aliyu Allah ƙara masa yarda yake cewa inda addini ra'ayi ne da abin da yafi dacewa idan za a yi shafa akan kufi to kina shafa ƙasa ko kuffi shi ne kamar matsayin safa a yanzu to ya halatta idan kana kai alwala da da su da safa ka tafi kasuwa ko office ɗinka in kai alwala ka saka safarka to daga nan har ka wuni sallar azhar in ka zo kawai zaka je kai alwala ne har ka zo shafar kai ne rage ma wanda kafa to ba sai ka saka safarka ba kawai ka sa hannunka ka shafa kan safar taka shikenan ya halatta a sunna to ce da addini ra'ayi ne da kasan ya kamata a shafa ba saman ba kama tun da ba ra'ayi ba ne menene kenan addini abinda manzan Allah ya yi shi ne addini to manzala kuma saman ya shafa ba kasan ba na fata kuna ganewa ba ga ashe shi sha'anin addini ba a kullum bana ke ba da hankali dama ya magana kan addini a'a in dai an samu nassi ga shari'a abinda annabi ya faɗa to ai ba ɗaukan ta kowa shi yasa wani mai hikima yake cewa da o kullu qaulin inda kullu muhammadin duk wani magana in ka ji to ka jefar da ita in dai an samu maganar manzon Allah in manzala ya ce kaza to ba a saurara kowa kuma kawai ba a ba kowa damar ya ce wani abu ina fata an gane domin wanda yake yin addini akan yana bin abin da manzon Allah ya faɗa to fa shine cikin tabbace kan addinin sa in je gaban Allah aka tambaye shi yace annabin ka ne ya faɗa na ji na karɓa ne imani kalas domin shi Allah ya turo shi yasa ma an kan mutun ya mutu shi kadai za tambaye ka waye shi a cikin kabarinka shi kadai ne in banda shi babu aqidar sunna sai dan kana wani fayaran ka kuma a tambaye ka wani can daban amma dai a musuluncin annabi shi kada tambaye ka mu haka muka yi imani da shi na fata an gane to haga in ka san wannan ashe in aka samu magana daga manzon Allah to ba a kula kowa ana neman me zaka ce ne in aka samu ga abu ya faru ko ba a samu hadisin manzon Allah ba ba a samu ayar qur'ani ba kuma gashi abin ya faru yanzu ya za a yi da sa abin kuma to mai malamai za su faɗa game da kaza amma ga hadisi ga aya kuma maganar wa zaka bi zaka fita a cikin masallaci ga kofa ga kofa to kuma me kaka zaurara ina fata an gane sai ka tambata na zambi shine to shine killa example kenan yace ai annahu ala biha billahi hmm kace ne yace wa hal ba'da hadal kufru kufrun wal iyad billah yanzu dubutumin da yake raye cewa shi yafi kowa sanin Allah kaga me yake nufi yafi har manzon Allah ma sanin Allah kenan to duk mai irin wannan kudirin bayan wannan kafircin akwai wani kafircin da fice wannan ka zo ka raye cewa kai kafi manzon Allah ma sanin waye Allah ina fata kuna ganewa kaga a duniyar kuma ɗurƙus sufiya akwai wannan ƙudurin zai kawo wani abin da babu dalili ko ɗaya amma zai faɗa maka cewa ya yi ko a gano na wani ya gawai manzan Allah ido da ido bayan shekara 500 ko 1000 da sauran manzan Allah wai shi ya gan ido da ido to ta yaya kuma ina tatsuniyoyi kawai kuma sai faɗo wani abu da ransa yake so shikenan kuma sai a dauka a ta jin dadi kuma sai ya zama addini yace kaga babu wani kafirci bayan wannan ko kuma da yafi wannan muni yace qawlu fa jamhuran nas haka ne ko min suqati wa ghayrihim ala hadha hal yace to as-suqati din nan da ake nufi ya'ani al-awwam shine awwamun nas gama garin mutane da yawa daga cikin gama garin mutane wanda ba su da alaka da karatu ba sa zuwa makaranta ba sa sauraron karatu ba sa alaka da malamai to suna da ɗabi'a ta jin duk wani abu da za a faɗa yayi musu kyalkyali sai su ɗauka kuma su bi kaga wanda yake cin harkar ta shafi wa'ancan layin za ta maka mu ne masoya manzon Allah harkar mutum ba kunya ba tsoron Allah ya ce maka wai su sun fi ma mutanen ahlus sunna san manzon Allah kaga wannan ƙarya ce yanzu ba an gama azumi ba a na ce karatun addini duk musulatan da suka sani in ba na halin suna ba babu ai dukansu ba za ba an karatu sai dai aka baka labarin tatsunoyi kawai wani shehu ko yawa a taga zuci a talili mai tattalin arzikin ƙasa a ga wani a tatsuniya ta saboda Allah a ta baka wani labaru kawai kamar wani ta zo mu jita wanda kwakwalwar ɗan adam ta yin ta wuce ma wannan abin fa yanzu in ka ɗauki yaro kana mata ɗunar gizo yanzu ba zai gane da kake nufi ba don ƙwaƙwalwar a yanzu digital ce mu da da muke analog kina ka ta karanta mana gizo koki waye kaza yanzu yaron yanzu bai san wannan karatun ba shi kun ka bare ma gane ba sai da ka san me zaka faɗa mar ko yaya zaka yi da shi ya san duniyar da ake cike fahimci sakonka da kuma ka zo kana ba da irin wa'ancan labarin ya yi shekara dubu ɗari da hamsin yana yin kawai abubuwa na shirin amma a buɗe littafin addini a ce maka Allah ya ce annabi ya ce wannan duk inda ka tafi sai ahli sunna ba wanda ya ce Allah da kudirarsa su kadai ya ba juriya su malaman ahli sunna ko an fara karatun baya dorewa in dai abun yan bid'a ne saboda karatun yana musu raddi yana ƙara wayar da mutane to sai kaga ana musu raddi akan tafiya su yasa ba su je wani guba an faro karatu tiryan tiryan kamar a ce da karantar islamiyya ko daga an zo kuma mata kace karantarwa daga an zo babul muwajibatul gusuli shikenan karatu ya watsi ai guduwa zaka kai to kai kana saurayi an tara mata wadai to bai ta laka musu bayani wannan irin manyan manyan karatu haka daga ne hade mu ma ustaz ya gudu da haka aka rinkai to duk dan bid'a in dai zuba littafi da yake na shari'a a karanta wallahi ko na fiqihun mu da muka gada a halari ishmawi iziya da sala wallahi ba sai su karanta shi ba a karanta kullum a tafi kullum a yi karatu sai ka da gidan ahalus sunna to me wannan aikin yanzu daga fara karatun nan zuwa yanzu salati nawa kan manzon Allah annabi ya taku ce me sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce me sallallahu an yi cikin har a tashi a karatu ko ba haka bane kuma kullum haka ake a gidan mutanen sunna amma dan bid'a sai dai baka labarin falala kai baka labarin wuridi ga wani wuridi za a baka kai ta ja ka yi kafa 1,155 to me falalarsa sai faɗa ma abin da ransu ya ga dama ko kuma ce maka a karka damu ai wannan jalabi ne to kai awwam ne baka san mai jalabi ba kai ka ɗauka wani abu ne ma kai baka ma ka kasa gane ma ko sai maka ai wannan dafa'i ne ai wannan kaza ne sai a kamba ma maka wata iska wanda baka ba ta da matushi a musulunci amma saboda an yi amfani da ɗan siyaran da baka gane kansu ba sai ka ɗauka wani abu ne na gaske wani abu ne na daidai shi kenan an cuci mutum amma a zo a karantar maka cewa ga al'azkar na imamun nawawi hadisai ne gaba ɗaya daga farko ƙarshe akan da safan manzan Allah tashi ga addu'ar da yake yi kai ma zikiri ne ka rinka yi in zai shiga masallaci ga addu'ar da yake kai ma kai haka za a tabi koya maka kuma daga mai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana cikin wayewa kuma kana jin a ranka cewa kana kwaikwayar manzan Allah ne amma a duniyar bid'a ba sa yin haka sai dai a baka abin da zai ƙara ruda ka kawai Allah ka tsare imanin yace idza sami'u kalimatan idan shi awamun nasu yan gama gari suka ji an ce nu'azzimullah muna girmama Allah to aka zo kalamal jahmiyu ala zahari sai su dauka cewa kamar da gaske ne girmama Allah yake to amma kuma ai ba girmama Allah yake ba yaya manzon Allah zai faɗi magana game da Allah kai kuma ka zo wani tintiri ka zo ka ce wai ba haka ake nufi ba to kai waye na fata an gane kaga ka kaman kana ƙaryata maganar manzon Allah har daga nan kuma ta ya shiga cikin layin kafirci to amma sai ce a mu muna girma Allah ai ba za a yi wa Allah makani ba da ba da ka ga karkaro da ruda mutane ba sai kaga gaba ɗaya kai ka kasa ganewa to kai yanzu yara kai an ce maka Allah ba shi da guri to yanzu an ce Allah yana ko ina haka shi kenan an mai da kai baka san me kake ba sai ka ji gaba da kanka ya tsakar dan sabon ma to Allah yana ko ina to ya za a yi to kuma amma gashi da yake Allah Allah ne fitirar da Allah ya wa dan adam ya yadda cewa Allah yana sama ko ba ga bane yana ga mutum zai zauna yana wurdin nashi in ya gama ya zai zai daga hannu ya addu'a me yasa saboda a ɗabi'ar da Allah ya gini ɗan adam ya da cewa Allah yana sama yasa ke fatan Allah ya ji addu'a sai karɓa har za ka ɗan bid'a ma yafi kowa daga hannu yana wani haka kaman zai yi sufa ya je kwato abu to ka gani shine rantsuwar kurma saboda ne haka Allah ya gina shi kuma zaka ji shi dan bidan da yake cewa wai ba a cewa Allah yana saman fa sai kuma ka da zo an an zo an za masa aya dai tafsiri aka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan dan mutum zaharani jera maka ayoyin Isra'i farko farkon su sai fa kai ka maka hadisin Isra'i da Mi'raji sai aka taho da wata dabba sunan taburaka ga su da kamba labaru asalin abin shine ba labarin dabbar ake so a nuna maka ba a sunnar manzon Allah an so a nuna maka matsayin manzon Allah da cewa Allah ya gayyace shi ya taho daga baitul muqabbain baitul haram a tafi da shi baitul muqaddas a tafi da shi saman saman bakwai sai aka taho da wata dabba mai kaza mai a ta dauki minti 10 na bayani akan dabbar wanda baka da bukatar sa kai ko ba haka bane sai aka je ya aka banzan Allah ya wuce gaba yawa dukkan annabawa sallah a baitul muqaddas haka ne daga nan fa sai aka wuce sama ina to sama gurin wa amma kuma ya ce Allah baya sama to ko ba hi bane to kaga shine bid'a kenan yasa in baka bakaranta manzo Allah ba za ka ga shiru dani na karshe kana ta masifa ba a cewa Allah yana sama kuma ka zo ka fasara wannan hadisin kuma kana cewa yana an je fadar Allah aka wuce sama ta daya a kwankwasa ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai ko ba haka bane aka yi satul muntaha malaka ma yace mu kanmu mala'iku ma akwai gunda Allah mana limit mu tsaya anan da haka kai manzon Allah wuce kai da kanka har wani daga cikin masu manzon Allah bege da waƙe na Hausawa ko yace Mustafa da kafarka kaje wanda ba wani wanda ya je ko a zuci cikin mazaje amma kai da takalminka kaji sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa to ina ya tafi sama sama gunwa hadar Allah to amma bid'a kullun tana rude mutane ne yasa ka bi manzon Allah ka zauna lafiya kawai ka bi mutanen sunna su koya maka yaya manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam yace li'annahum la yadaruna muradahu saboda su awamu ban san ma'anarsa ba sai ya sako musu wani abu na shubha sai rude su ko in ka samu yancin suna taimaka su ne a masoya manzan Allah sai ka dauka da gaske ne ashe kuma karshe ba masoya manzan Allah bane masoya shehun su ne kadai kaga sadaba ka da manzan Allah kenan shi kuma nan da ce maka ai mu ne masu san Qur'ani dan kalaka ta kenan ko kaga ashe ba Qur'ani ma yake so ba ƙarya yake shi ƙarya ta Qur'anin ma yake tunda Qur'ani baya cika ya fito da ma'anoninsa sai ka ɗauko hadisan manzan Allah sallallahu amma sai ya ce maka ai mu qur'ani kawai malam ba wani abu ba qur'ani ba to musulmi kuma qur'ani shine babban littafin mu gaba daya to daga nan saka da an ruda wanda yake awamun nas ko shi wancan ya ce maka mu ne masoya ahlul bait ko haka nan ma sai a rude kai dan baka gane da ake nufi ba amma idan ka tafi ka gane to ai da sisa ce ma kawai su ba sa ma alaka da ahlul baitin fa ina fata an gane wane ne masoyin ahalul baiti shine ahalus sunna domin shine ya san su ya san matsayin su ya san kimar su hadisance kuma yake girmama su amma su an hana bar an raba su da kowa Allah ka tsare imanin yace qala al muallif rahimahullah matsala ta 159 kenan ko yace wa idza linani wa idza salaka ahadun an mas'alatin في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وارشده malam albarbahari yake cewa idan wani daga cikin mutane ya tambaye ka wata tambaya dangane da irin waɗannan matsaloli na siffofin Allah shi ake nufi ya tambaye ka muradi yake so me ake nufi da kaza an ce Allah yana sama me yasa saka saboda shi Allah ya faɗa ka ja masa ayoyin da Allah faɗa cikin Qur'ani saboda manzon Allah ya faɗa ga hadisin ma Isra'i mai raji duk kamar bayani sai ka shiru kanka to yaya ya wannan ban sani ba amma nayi imani Allah ya faɗa nayi imani tunda manzon Allah ya faɗa amma yaya kuma wannan ba aiki na bane ina fata an gane to haka ake yaso idan mutai tambaye ka game da irin matsalar na sufofin ubangiji ko manzon Allah yake cewa a yahuda ga suka ce yadullahi magalula Allah ya ce gullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yufiqu kayfa yasha ja ai shi hannayen Allah guda biyu suna shimfida ne suna buɗe ne yana bayar da baiwa da arziki yadda ya ga dama ko ba haka bane haka yanzu mun gano Allah ya faɗa cewa yana da hannaye guda biyu dole ka faɗi wannan kuma kai imani da haka wannan irin hannu ban sani ba amma na yi imani ka huta na fata an gane saboda ne Allah ne ya faɗa shikenan ka zama lafiya kuma a hadisi manzala ke cewa dukkan hannayen Allah dama ne kaga anan ba kwakwalwarka zaka saka shi ba waye faɗi maganar manzon Allah to kai imani ka sallama babu surantawa ka huta ko to shine sunna amma ka so ta yaya za a yi a to sai ka shiga kuma layin bala'i daga nan har ka fita ma musulunci baka sani ba Allah ubangiji ya tsare imanin yace dan mutum ya tambaye ka game da waɗannan babi na sifofin ubangiji wa huwa mustarshidun yana tambaya ta neman ilimi dan ya kare ki da gaske ki ba yana jidali bane ba musu ya zo yi ba ba ƙuriya ya zo yi ba yana tambaya da gaske domin ya fahimci abin to a matsayinka na malami ya ce fa kallimhu kamar magana wa arshiduhu kuma ka sanar da shi kamar bayani filla filla ga abin da Allah yake nufi ya ce wa idza ja'aka ko yunadiruka in aka samu wani kuma ya zo maka dan ya maka munazara ma'ana shi ba tambayar da mai ilimi yake ba to ka ce Allah yana saman sama kan al'arshi ka ce eh to kafin al'arshi fa yana ina haka su ce maka saka ce ban sani ba tunda Allah bai faɗa ba in kuma ya faɗa to kawo kai ma hujja ko ba yake nan ba to irin wannan yazo maka tambayar kawai ka ce masa gaba ɗaya baka sani ba kar ka yadda kai musu da shi to kafin kaza da can can can din ka ce wannan ban sani ba lokacin ba aishe ne ba kenan to da kace kaza fa saboda qur'ani ya fada shikenan kalas karke da ma'ana kai jayayya da shi saboda ba tambayar neman ilimi yake ba tambayar kuriya yake da kuma bin me yake cewa muqabala da munazara ita yake so to nan karka bar magana ko da kai malamin addini ka rabu da shi tafiyar sa kawai yace fa hadirhu ka kiyaye irin waɗannan fa inna fi munazarati almira domin a cikin yin munazara da ake irin wannan abun to akwai za a samu almira musu kai ka faɗa shi ma ya faɗa ka sun naka ba musu shiga ba kenan to kaga kar ma ka fara bare ma a zo a yi musu wal jidalu duka dayayya wal mu'mini wal muqabala da muqabala wal kusuma har a jaga kusuma wal gadab a samu fushi da bacin rai har a ji a yi faɗa ma a yi doke doke amma da daga zo ka ce baka sani ba sai me tunda a matsayin imam malik aka turo mutane su taho daga wata ƙasa ta kanazin tambaye shi abubuwan addini su tattambe shi abubuwa aka zo suka ce mu wakile daga gari kaza ne kaza kaza kaza kaza kaza tambaya ka ce mu zo mu maka a madaka ne imam darul hijra ta to Allah sa na sani aka ce ga tambaya ta kusan guda goma misali da gari amsa daya mutumin yin mamaki to yanzu duk yaran faɗa wannan ya zan jin ce musu yace ka je ka ce imam malik bai sani ba sai me kuma hikinin ba ka je ka ce ban sani ba haka magana ta kare ki to ba wai duk abin da aka tambaye ka sai ka bayani akan sa ba wani abin ka san shi ma sai kalli mai tambayar yaya matsayin sa kuma sannan a ina kuke maganar ko amma kuna cikin mota a cikin labari a cikin mota fa sai ga an fara musu kuma na addini donan ba daidai bane to ko a makaranta ne mutum ya zo tambaya za ka kalle shi na madinka na malami za ka gane ba tambayar neman ilimi yake ba tambayar wata manufa ce sai ka ce kawai baka sani ba cikakke mako ban sani ba sai a tafi ko magana ta kare kenan domin a cikin yin musu akwai jayayya akwai husuma akwai muqabala akwai fushi a ci yace wa qadinu hita an jami'a hada jidda kuma duk wannan abu da ka ambata da jayayya da musu da husuma da muqabala da fushi da duk musulunci ya hana an hana musulmi ya rinƙai har ma ya tabbata cewa za a lamunce mutum samun gida aljanna in ya daina yin musu ko karka yi musu amma yanzu wani an san shi da musu in ana hira da in ana hira da mutum uku in dai yana nan to sai an yi musu saboda shi haka ɗabi'a take ko me aka faɗa sai ya musa to karka zama ɗabi'ar ka ce musu in ga faɗa ka takalakata ko shi kenan an nuna lafiya ko ba washe ma ce ai shi musu ba iya zance ba ne ai ko ba haka ba ne ba iya magana ba ne musu sai ka bar mutum da rayansa kamar ka ɗauki naka ta zuna lafiya shi kenan ya ce wa huwa yudilu ala ɗariƙil haƙi shi yin musu ko husuma ko gaba ko fushi yana kawar da mutane su bar hanyar gaskiya ne walam yuballiga kuma mu samu wani labari an ahadin min fuqaha'ina daga ɗaya daga cikin manyan malaman fiqhu mu ba wa ulama'ina da manyan malaman mu annahu nadara aw jadala aw khasama ba a taba samun wani wanda ya amsa sunan malinta ba na fata an gane a ce yau gashi an gansu sun zo ga tarihi ya kawo sun yi munazara da wani dan bid'a ko sun yi jayayya ko sun yi husuma in ka faɗi bayananka shi ya zo zai karyata ko ya ce shi bai yadda ba sai ka rabu da shi ba tambayar ka zai ba sai ka ce to baka sani kai shuru ka rabu da shi sai ka ga abin ya kare kawai ya ce kauluhu wai za ta alaka hadon an mas'alatin fi hadal babi wa huwa mustarshidun fakallimhu wa arshiduhu ko yace asailu yanqasimu ila ismaini abinda ake nufi su masu tambaya mutumin da zai tambaya ta addini to sun kasa kashi biyu ismul awwal kashi na farko yace sa'ilu mutumin da zai tambaya mustarshidun dan neman karuwa yayi fa hadha lahul haqu fi annaka tujibuhu to wannan yana da haƙi akan ka idan kai malami ne ka amsa masa wa tuwaddihahu lahu kuma kamar bayani shi bai sani bane kuma da gaske neman sanin yazo sai tambaye ka to sai kamar bayani filla filla na ilimi da dai kokarwarsa da dai fahimtarsa dan ya gane yayi aiki da shi na fata an gane domin ka gane cewa neman ilimi yake da gaske kuma yake ba musu yozoyi ba to sai kamar bayani dan ya fahimci abin da yake na addinin sa ya bauta wa Allah da shi yace wa buna ne wato wato shajjuhu ka karfafa shi yace qismul akar kashi na biyu kuma sa'ilin muta'annitin mu'taridun yawa yushabbihu ala nas akwai mai tambaye kuma ya zo ne dan ta'annuti tambaya ce ta kure ta kawo rudani a cikin mutane ana cikin karatu da dalibai ana ta fama ana ta kaza kaza a samu a gane addini sai na kawo tambayoyi masu kawar da daliban daga fahimtar abin da ake so a karantar da su domin zai kawo ta matsala sai ga an bar karatun gaba daya an koma kuma kula da abin da ya kawo a ƙarshe sai a tashi su dalibai ba su fahimci darasin yau ba kuma sun tafi da wata shubuha a ransu game da wani tambayar da ya to da shi malami idan to ƙwararre ne kuma yana fahimtar mutane da ya wuce da za ka gane da ya sa gaba ko yana ka zaka ce masa kai ba a sani ba shikenan magana ta kare da wannan ai daga ka samu manyan malamai ka tambaye su mu almajire ne mu je gaba kawai ba shikenan an wuce gurin ba haka magana ta kare babu tashin hankali a ci ya ce fa hada ihdarhu to me irin wannan siffar ka kiyaye shi ba ta da kullu ma'ahu fi midani kada ka yadda ka tattauna da shi game da abin da ya kawo ai wata matsala ce na ji an ce sai ka wani fatsabar ma shi dan ta'adda ne sai ce maka ai tambaya ce na ji wani malami kuma ya ce sai faɗa ma abin da malamin ya faɗa ko abin da ransa yake so faɗa amma ya fake da sunan wani malami to kuma yanzu wai so ce wai kai ma kai jawabi aka san na malamin hakan ka amsa baka da hankali a ya riga ya dauki matsaya ai eh to wannan sai ka tambaye malamin ka kuma gurin ka tambaye shi a waya na ji to ka nemo wayarsa kalas sai a shiga ko yawa ka nemo wayarsa ka bididdigi ba mu sani ba mu almajire ne sai a wuce karatu ta tsare shi ke ya ce ina miki fa innaka idza taraktahu in hasama al-amr in kake amsa mar to shikenan abu ya kare abin da ya taho da niyyarsa kullum muna buga misali Sheikh Abubakar Mamur Gumi rahimahullahu yana cin karatu da mutane an tuka dan kamfa kai wani ta yace masa malam kai ridda dalibi fa yace malami malamin da duniya ta da shi malami ne a lokacin da yake rayu ko duniyar musulunci da take tare malamai ai fatawa akan matsala a duniya yana da daga cikin mokilin su sai an dauke shi an zauna da shi ake fitar da wadansu abubuwa da suke fito na zamani amma dalibi kawai a cikin gari a zaune ya zo ce malam kai ridda to da shi mallan Allah ba shi abubuwa da yawa bai ce me yasa ne ridda ba ko a garin ya ne ridda ba ko kai ne baka gane ba saboda meye manufarsa wannan tayim din da ake karatun a ci amfanin karatun sai ce ashhadu an la ilaha illallah na dawo eh to mu ji gaba shi kenan haiku to in turo shi aka yi mana haga ya an kashe wutar to haka ake nufi in ya kama sai ka ƙi amsa ka ƙi kula shi to daga nan al'amari ya ƙare amma ka ce a'a ai to shi kenan kana faɗa kuma zai ƙara shigo da wata magana tun zira ka sai ka rinka ɓarin aya da hadisi kuma ba gurinsu ba saboda shi bai ma san su mutu ko ra ba so yake san su ba kaga shi kenan an gamu da fama kenan yace wala da kalta ma'ahu in ko ka kula shi ka shiga cikin magana da shi fa innal amra ridu sharran to sai al'amari ya ƙara rincaɗewa ya ƙara dagulewa ya yanzu shi kaɗai ne ya kawo ra'ayinsa da kai ka san sharri ne ba kokarin ka ba shi amsa kuma a wannan bayanin da kuke yi sai ka samu wani a cikin mutane kuma yana goyon bayansa saboda haka Allah ya mutane ɗabi'ar ɗan adam in ga mutane biyu suna yin wani abu haka kawai ranka zai kusan ɗaya haka kawai haka Allah ya mutane ko rawo kaga guda biyu suna faɗa raguna biyu suna karo zaka ji a ranka ka san ɗaya haka kawai ba aya ba hadisi saboda haka Allah ya mutane to idan ka kula shi kana magana da shi a cikin ɗaliban da kuke karantarwa wani sai ya mara mar baya ta to haga anan ai da malam ya kamata ya ce kaza sai kaga a tashi da shi ɗaya ne yanzu akwai masu ra'ayinsa mutum goma kaga waya ba da ƙofa kai ka ba da ƙofa ya san ga ta abin sani shi kina abu ya ƙare ba za a ƙara maganar ba kenan ko ya ce wa huwa yuridu an yi harakar fitina ya taho domin ya jefa mana mutane fitina ne fi hazal babi ya'ani babil asma'i was sifati abinda yake nufi to aka maka tambaya game da wannan babi to shine yana nufin babul asma wa sifat sunayen Allah da sifofinsa su anan ba a yi da komai sai da nassi na Qur'ani ko nassin hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qauluhu fa idza ja'aka yunadurka fahadhirhu in kana qasduhu munadara abinda yake nufi in bukata shine ku zo ku yi bayani da shi ka faɗa ya faɗa wal mujadala ko ayi jayayya fatruku karbu da shigar ka amsa masa la tadkul ma'ahu karka yi bayani da shi karka yi tattauna da shi li'annahu yuridu ad-dalalu wa at-talbis domin me yake so batar da mutane da kuma me takuda mutane aqidar su daga kyakkyawa a saka maka shubha da wani fahimta kuma da ke ba mai kyau ba so da karka kula shi karbu da shi ko da a hira ne za ga abun mamaki ana hira ba makaranta ba ba kai ba amma ta musu kuma kan wai addini in aka yi rayin sa'a wani zai wuce daga cikin ɗaliban ilimi ta yawwa don Allah musu muke wala ka ce maka don Allah musu muke menene kaza ba na yi ba sai ka ce Allahu alam sai ka sa kai kawai eh duk suna yi wai Allah musu muke na ce kaza musu kuma eh a to wannan ban sani bai da ku tambayi malamai ka huta to irin wani karka ba su ma amsa domin ka ba da amsa to shi ya faɗa ma ra'ayinsa ne to yanzu ya ji daɗi ya kada ɗan uwansa haka daga nan ba fahimta juna za a yi ba kai suka ce ba a tabka yin muƙabala aka wanye lafiya kalau ba domin a cikin muƙabala dole ɗaya ya yi rinjaya kan ɗaya kawai shi kenan saboda debate ne ai debate ne kawai shine muƙabala ai kai ka samu malamai ba su kai muƙabala ba kai ta ihun ka salabu da kai ka faɗa abin da kaga dama kai ma shi kuma zama makaranta faɗa abin da yake da dalilai na shari'a sai mai hankali ya je ya auna dama aikin hatta manzon Allah shine mai isar da sako ma'ana ya faɗa amma ɗaukan sakon a yi amfani da shi a yi imani wannan kuma na Allah ne yasa Allah yake ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin ya kai manzon Allah ba kai kake shirsa shiriya ga wanda kaga dama ba wannan na Allah ne amma ka faɗi bayani duka ga saƙon Allah kaza kaza kaza kaza ka gama naka a sa a karɓi saƙon a yi aiki da shi kuma wannan sai wanda Allah ya nufa da shi sai fata an gane sai ka duba ƙwarewa da bayani irin na manzon Allah amma ya ta jawabi wasu ba su yadda ba a ga yin jawabi ne sa a musulunta ai da lokacin ba samu kafiri kuɗi ba saboda ya fi kowa iya magana ya fi kowa dabaru di abin da ka sani manzon Allah ya fi kowa sallallahu alaihi wasallama amma ga shi ya yi ta yi ba su karɓa ba ba su yadda ba to kuma mai dan kai kana malami ka ce dole sai ka yi jawabi an gamsu kawai ka faɗi gaskiya da hujjarta ka yi shuru lokaci ya yi tukar a tashi a tafi ɗauka ya amfani na Allah ne wanda Allah so sai ɗauka da bai so ba shi bar shi kenan sai ka gama naka na fata an gane ya ce ƙauluhu fa inna fil munadara al mira wal jidal wal mughalaba ko wal kusuma wal gadab yace li zalika lamma da kala rajul yace a haka ne ma da wani mutum yazo da kala ala imam malik yazo makarantar imam malik rahimahullah fa imam malik fa yana zaune a masallacin manzon Allah na karantar da mutane na fata an gane sai wani mutum ya shigo ya tashi tsaye zai tambaya ko wa huwa fil halqati ana tsakiyar kato ga dalibai sun kewaye kala sai mutumin yace inna allaha yaqulu yace ya imam malik allah faɗo ta qur'ani yace ar-rahmanu alal arshi stawa allah ya faɗa a cikin qur'ani cewa allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi ba yi wani fasara to fa kai fastawa wani irin daidaito allah yi ka zaɗin bid'a ba wani iri wai Allah yi to barka ji amsa ta ilimi daga imam maliko faƙala eh faɗar fa maliku bai rahimu Allah bi ra'asihi hatta arika min haya min Allah yace sai ya daga kansa ya kalli mutum sai gume ke to masa saboda babbar magana ce da shafi siffar ubangiji yayi gumi saboda jin matsayin ubangiji kuma ga sha'ab ya shafi Allah kuma ya kamata wannan amar bayani guda daya dan akwai da dalibai ya su rike da irin waɗannan in suka zo gurin su da aka faqala summa rafa ra'sahu sadakan sa wa qala yace al istawa ma'lumun in aka ta istawa daidaito yace ma'lum kowa ya sani baka bukatar da ma sharhi kuma ya daidaita to me za ta ce kuma bayan nan yace an riga an gama wal kaifa majhul kuma cewa wani iri Allah yayi yace majhul wannan ba wanda ya sani tunda Allah bai faɗa ba manzon Allah ma bai faɗa ba amma an ce ya da ita kaza shikenan ka gama ai ko yace wal imanu bihi wajibun yarda da cewa Allah mai rahama ya da ita kan al'arshin sa wannan wajibi ne yace wasu'alu anhu bid'a tambayar nan da kai kuma bid'a ce ko da kai nan agaji ai waje da shi haka ya faɗa masa ya ta fita da shi haka gobe da ƙarar da makaranta imam malik ba kuma yanzu an koya ɗalibai in aka sami irin wannan to ga abin da ya kamata a masa mana a kore shi kora kuma kala biti inda damar a ɗauki a fitar da shi to mu da kawai a yi shuru a rabu da shi na fata an gane ya faɗa a kikula shi shi ma sauraro ne na karantarwa ya faɗa a kikula shi haka da haƙo da ya shuru ko shi kenan yace wasallan bid'a wa ma urika illa rajulun ko fitnatu yace ba ni ina ganin kai mutun ne mai son fitina ka zo dan ka saka mana fitina ne a cikin tafiyar mu ta karantar da al'umma da muke akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa marabihi fa akarja sai yace a fitar da shi saboda matsayin sa ya kai shi ma malikai ko yace a fitar da shi waje to a lokacin waye sai ya ja saboda matsayin sa ya kai amma kai dan almajiri kana karatunka ya zo kai waje a shiru a rabu da shi ko kuma ce ba a sani ba shekin ya gama a saurare shi ya ta bayani ka gama a to Allahu a'lam kawai ya ci gaba da karatu ba shikenan ba kuma haka ba ai ba kare akai ba ko Allahu a'lam Allah fa kowa sani shikenan a ci gaba da karatu yace li annahu la qasidu al al istirshad shi wannan mutumin Imam Malik ya gane cewa ba ya zo tambaya da neman ilimi bane a'a ya taho ne don ya cusa wa ɗalibai wata mummunar aƙida a yi jayayya inda an ba shi amsa ma a cikin amsa sa ƙara kawo wata matsala kuma to ka zafa to haka saka kuma abu daga nan yana dagulewa yana dagulewa ya ce wa inna ma yaqsidu al tashabbih ala al nasi ya zo don ya rufe mutane ya musu cakuɗa musu addinin su ko na ne eh wa nafal istiwa'i kuma ya tawadabban ya nuna mutane shi bai da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi ba ya ce wa tafsiruhu bi gari menene tafsirihi as-sahi kuma yana fassara ya shi cewa al-istiwa din nan sai ke shi fassara shi da wani tafsiri fassara da ba ta gaske wanda Allah yake nufi da manzon Allah ba su anasu akwai abu da suke nufi to haka irin wannan zo ya fada a gaban ɗaliban Imam Malik daga sai aka yi maganin sa ce a tambayar ma bid'a ce kuma kai din dan fitina ne saboda haka kar ka ƙara zuwa makarantar nan to a wancan lokaci suna da wannan power saboda gu ne mai tsari ga kuma dimbin dalibai da duk abin da kake ji yace qauluhu wa lam nuballigh ko lokaci ba lokaci ba hikin in babu matsala sa tsaya nan da ala ayi halin ne ka zama ka san yaya ake bi da yan bid'a dan wani lokaci kuna cikin zaman ku ko a kasuwa ko a unguwarku shi yana da aqidar hitta abinda ba sunna ba to sai kawo muku ire-iren waɗannan abubuwan a hankali a hankali to in ka gane shi karka yadda kai magana da shi ai kaza kaza kaza kaza so haka ne eh to Allah sa mu dace ba shi kenan ba Allah ba mu sa'a aga magana ta kare kenan amma sai maka dole sai ka yi magana akan nashi to idan ka faɗa ba zai ɗauki naka ba kai baka ɗauki nashi ba a ƙarshe mai za a yi musu jayayya faɗa to kada ka yarda da haka in ya kawo kace to Allah samu dace Allah taimake mu akan gaskiya magana ta kare to haka an zo na lafiya ko to haka ake wa bid'a ba a kulawa a ta musu da dan ba su da hujja ta gaske sai dai saka maka rudani da kuma bacin rai kuma komai ka faɗa ba zai yarda ba tunda shi akwai manufarsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi